بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
وماذا أرجي على بقف وشيبة to me nake sa rai da shi bayan rauni bayan furfura wai kama ya riga min fauci
ولا قلب مني يستنير بتوبة sannan babu zuciya gare ni da yake neman haske bi taubatin da tuba
فيا ويح نفسي من غرور وخيبة ya al'aj- wato ya tausayin zuciyata Allah sarki ni kenan min gururin saboda rudu da nake rudi da nake ciki ina cikin rudin kaina ina jina na samu wani abu alhalin ban samu komai ba wa khaibatin da rashin cimma guri shine rashin nasara
وبدنت بذوري من زيارة طيبة an yi min kamun ga na rabbaina min ziyararci ɗaibatin shine ziyarar madina an yi min baye-baye da yawa amma kuma na rashi ziyarar madina ah to wanda aka bashi wani abu ba annabi ba ai wannan an an masa kamun ga eh wannan an masa kamun ga ko me mutum ya samu kowane irin shagali mutum ya samu in dai ba manzan Allah ba to wannan bai samu komai ba mhm shine an an min kamun ga kenan an min kamun gan rabbaina an bani rabo na abuwa da amin ba a bani ziyarar manzan Allah ba a Madina to wannan kamun ga kenan kamun ga shine kaman zamba a cikin ciniki a karbi kuɗi ne tarin yawa a gurinka kuɗin shadda yar can ƙasar waje din nan sai a baka yan nan yar jega ko yan ina ce to ka gani to shine suke cewa kamun ga mhm
ومري بوجه في صراحة يمرض to wato wa zai lamince min da fuskar da za a dinga turmuza ta a cikin turbayan madina wato wa zai lamince min fuskata ta je ta ga madina kenan har ta yi sallah a cikin ta ta yi sujada a kasar madina ta turmuza hanci ta turmuza sajanta a cikin kasar madina na'am لقد سمعت نفسي لقد فعل رأيي yace Allah sarki raina ta yi ta yi wauta kuma ra'ayinta yayi rauni
وما صح لي في قصد يفرض وأيها wa'ayuha alƙawarin tafi ƙasar yasriba a cikin nufatar madina ma sahadi wannan alƙawari da take min bai inganta ba gare ni har yanzu
كها أنا لا أنفق ما أغنى to fa ha ku faɗa ga guji anani la an fakku ba zan gushe ba garami bi hayaz dadu ba غرامي بها يزداد ما زاد ba نعي zan gushe ba begena da ita yana ƙaruwa muddin nisantan ya ƙaru ka gani ko ma aƙala ayuha kuma muddin jinkiri- jinkirinta kuma ya tsare ya tsare ni
فأيدي بها أهنا وأسنا وأرقب to ni dai rayuwata a madina shine mafi haske ma- mafi daɗi mafi kuma haske mafi kuma yalwa
غرام أشاد لي فلله ما أشاء bege ne da ya cika zuciyata mamakin abin da ya cika
يليد إذا ما هب من طيبة النشاء koyaushe begen nan yana motsawa idan ma habban na sha idan da daɗar iskan nan ta motsonin ɗaibata daga madina
ويفشو إلى ما يؤملها مشاء to kuma wa- wa- waya me waya fi shuko ويفشو to له yana ɗaiɗaita shi begen nawa begen nawa wato ina zantar da shi kenan shi yana ɗaiɗaita yana bayyana ga mutane idan mashin masha idan mai tafiya ya tafi yu'ammilu ha yana nufatarta
وباشرتها بين الجوانح ولا شاء gaza shauƙi ha ƙiryan nan na begen madina ya tabbata bainar jiwanihi tsakanin sasanni na wato haƙurƙura na walhasha da kayan ciki yana nan a ciki na ƙirya kun san ƙirya wato bata cika garwashinta baya yin toka da shi yasa da ita ce ƙirya ake ƙira ko to kuma daga na ka samu ƙira ɗin ne ita ƙirya da itaciyarta da gawayinta ake yin kira yawa baya baya ba- baya yin toka hakan ne yake zai dace sai to shine ya kwatanta da abin da yake zaune a cikin zuciyarsa na na kauna zuwa Madina saboda saboda Annabi fayar fahu a hayanan فهو أحيانا فؤادي ويلدغ to fayar fahu fu'adi yana ƙunƙuna zuciyata a hayanan wani lokacin wayar duk wani zubin yana harbinta kamar macijiya haka nake jin wato raɗaɗin abin wanda kuma kasan shehu yake cewa huwa ainu talazzubi uqasi mariran wa huwa ainu talazzubi wannan abin da yake ji na ƙunan nan da saran nan da yake ji da za a ce a rasan masa da shi kyaftawar ido zai zaɓi gwanda ya mutu da ya rasa wannan bala'in to gwanda ya mutu to hakanan hakanan masoya annabi suke sallallahu alaihi wasallam na'am ألا ليت جيري والخطوب مول ala na amlaita shi'iri ina ma dai na san ah, ina ma dai na yi sani to ga can atar hadu نعم أتنهض دينا والمدينة همة ina ma dai na san a ce ko himma za ta zabi- za ta zabura da ni ta ta tafi da ni wajen jihar madina wani kudu bu mulimmatu ga manyan al'amura masu tsare min zuwa madinan sai sauka suke suna ta sauka نعم wa amriya ibrahimu alayya علي وهمة sannan lamarina ibahamun alayya wa gummatu wato rufaffe ne lamarina a rufe yake gare ni wa gummatun kuma wato a- a cikin duhu yake duhu ne lamarina ban sanya zan kwashe ba zan samu cimma gurina zan je madinan nan kuwa to غلبت عليها والشواجر جمة gulimtu an rinjaye ni akan tafiya madina wato abubuwa sun rinjaye ni sun hana ni tafiya wa shawagilu ma abubuwa masu shagaltarwa ko jammatu masu tarin yawa ne Mm.
فيا ليتني أدري متى أتفرغ ina ma dai na san yaushe ne zan kare daga waɗannan al'amura zan karkaɗe su na kama hanya na tafi نعم أريكتون بيت من دهما تموت wala ba ni da kaunin filin zafarradi وقلت لك من أمر من كل موجب وقائل لك قبلها إن دقايت na farko da girgizar marawa ba ya ce وقعدت بتوبك والوي هداية فخذ بي فلا ما له من بآية ولو تدخل مني على قدرة قدري رياض من رياض يدري تعالى تبني فتورا فتعالى الفتاة للآن سورة وبدلا لك وروق في الخلق هورا ومن قدرتي يدل فليس نورا ومن آثر يأتيك نزل عن سوري إذا أتي من وصية الموت والذي على عين ومن سرية المتسئلين يبدله رأيها مقالة منشد قلوب المعالي الذي محمد لأسراته بالعلم والخلق والوفي جاءوا فلا تمر عليه والهدى وأهدي إليك العزيز مسندا فريئك لمن دابع صلاة ومولدا فشبع شباب الروح أتى له الندى فلا يهيك من حزن ولا يهيك من عزيز ولنتهي أيام الرضا تكملت وزاد أبي وسألني وتفننت وإن ذاك نائل الأشد تبينت فلما التتم الأربعين تمكن المكانات لا كلام ولا ذبي هناك أنت أبدا ودولا كلالة على مرد كلامة وفيه أصالة وإذا للنفس بيتك وبسالة وجعلوا لمولاه إلى رسالة المجنون أداه والأمر بالعرف ولن يعلو عشبة بنا أجمعا يبشر بالإخوان أداهم على وينذروا بالبلاد خلفهم عطاء فأيا له الحج لما أتاه ليدا بغير من ولا عذر وسبحان من هداه للخلق كرامة ورفعه ذات ودينا ولمدى وجل له نورا وجرما وحكمة وسواته للحولات همة فلا سيره يطول قلبه يمكن وكيف وكان كان للرجل سره ورفع قولا كان أنكار تعود وشدها بروح القدس جبريل أذره وأنت والكفر جبريل وكذا مزيد سري كشفا على كشفي جعلهم سجل الأولياء من الإله جمال الزمان كما أمر بدا جعلهم به قصر إله محمدا بعالم كعد المواعيد إلا وفوق
إلى البر والتقوى إلى البر والندى وأجزى بالجلالة الحتى والمدى وتمتعني الله من كل ذات الزكى ولا ماء إلا ما يجيز من الكثير لا همة تنول كل مهمة إلى ذمة لك التكيل وذمة إلى اسمة تلوت جاه كل وثمة وذلى به سلطة من كل أمة ولا عاد الرعي للبلد في مفاخر مرايا يا مفاخرا تسير لها قرب العين واخرا وناخرا وإن كان ما دبر على الرسل آخرا فما هو إلا معه بأهل تبارك من بالماء فجر كفه ودعا من العين إلفه سوّر عائشة الخليقة علبه وكل نبي من قيامات علمه ونبي لطان بالإيمان والجبن ولا فاضل إلا مكرهم بفضلي أما علمهم تأويل فتر من علي وأبصارهم تزول بوق في مالي وسعيد وتولى الزيتون باللي وحياة لتفضل بالفضل كسرتي إلى الله ينفذ نفسي وهوبها إذا استعذت الرجع نور نورها وقد جادلوا كان حقا قديبها وقد جاءوا مجال الصدور قلوبها على أننا بجمع والذكر كالتجريب وقد ناوي لكل داء لنا حياة يغر على الإله ينهى عن الرياء عن بجاي يامر بالحياة فألقان نعمة مرحم من الحياة وأجاء نعمة المرحم من الرجم تفسيله بغير غير ملحد أكان له عقد الأولاد تجلدي فبالله خذني لغيبي ومجهدي ووالله ما أردت من وقت عمل مع الزهد إلا بعد من كل ما أمي يوم الزكاة
Haka kun fa'i kenan.
A rikitu libarkin minti ha mata mumidi.
Wato yace a rikitu na rashi bacci libarkin saboda walƙiya mumidin mai haskawa minti ha mata daga jihar Tihama. shi ne gangaren ƙasan hijaz kenan ƙasan hijaz ita ce yanzu wato a sata da aka yi barawan suna da aka yi ake ce mata saudiya wannan sunan duka duka bai kai shekara 100 ba har yanzu a duniya babu duk wanda yake nan da shekara 100 bai san wannan sunan ba saudi da muke faɗa nan ba ba to ai ƙarya ne ƙarya ne ba wanda dan da shekara 100 ba wanda ya san wannan sunan sunanta hijaz in kana so ka haɗe wannan ƙasa wadda take ta haɗar da su ɗa'ifa su usfana su jidda su makka ta tafi ta kaɗa ta ƙarewa ta tafi har cikin wato ƙasar madina maza Allah ta sake yin ƙarewa dai ta tafi har ta buka har hududu biladi shami sannan ta yi gabar ta haɗo da wato kasashen na jadu gabaki daya zuwa su su damama dinnan su riyal dinnan su duk dai kasashen banu tamimin dinnan da to wannan kasar gabaki daya ita ake cewa hijaz a'a yaman kuma daban ce an fahimta ai sai dai wani dan yanki na yaman din yana cikin biladul hijazin kasan yana cikin hijaz din to wannan shi ake cewa hijaz ta rabu kaman gida biyu akwai tihama akwai kuma najadu najadu tunda kasar ta taho ne ta dangane ta gangaro ta kare a jikin bahar maliya da muke fada wanda muke tsallaka wanda shine ya raba kasar da afirkiya nan afirka to gangaranta shi yake cewa tahama gabaki ɗaya tun daga arewan hakudu inda ya dangane da bahar maliya shi yake cewa tahama to kaga nan barin nan ne aka fito da annabi shine ta shi yasa ake ce masa at-tuhami to kuma saman ta kuma tudunta inda ya dangane da bahraini da iraki to shi ake ciwo na jadu shi ne tudun kasar ke da wato hakan nan kasar take to shi ne ce wannan walƙiya da ta haskako daga wajen jihar tehama ita ce ta hana ni bacci yasa nake ga ma duk zancen su iri ɗaya ne kaga a barkun bada na hawal marabin iyal ma'u fa habni imra'an idiyal ma'u al barqu yadma'u ka gani ko waka ne can kuma yake cewa wa'ar raƙani izina ma ahalu shiba'i eh shine wannan hakan shi ya hana ni bacci sadaka to haka yake eh in dai Allah ya mutum tajalli da wannan abin to da shi da bacci sun yi sallama sai hidima kawai sai hidimar annabi mhm to wannan bahani ne da kawai bil mustafa to shine dai abin wannan bahani shi ya fadakar da ni zuwa ga yin zance a cikin janibin manzo Allah arrabi wanda yake yardajjen Allah
فقلت لرجم لأنت من كل مبوئي sai na faɗa don turmuza hanci ga dukkan makiyi na ce da shi mai fada'il فقائل هذا المصطفى ليس na تنقل ce darajojin wannan zaɓaɓɓe na Allah fa ba ta da iyaka ba za ta ƙare ba wa- ahem.
فما زاد في التعداد زادته فمن زاد فوق eh fitta da bi zadar hufid da yafi wanda ya ƙara mata a cikin kidanyawa kana ƙara kidanyata tana ƙaruwa domin shi kansa kidayar da kake yi darajar manzon Allah ce faɗarsa da kake yi kana kidanya darajojinsa ita ma darajarsa ce ai da yawa domin Allah ne ya alƙawarin shi kenan wa rafa'ana laka zikiraka saboda haka wannan faɗar da kake shi ma zaka sa shi a cikin ah, d- darajar ma'aiki din sallallahu alaihi wasallama kuma duk kuma zai yace فما زاد eh filta dadi ko زادته في الدين eh to ka gani ko wato mutum bai kara ba kenan a cikin kidaya face ta kuma ta karu a cikin rubanye kuma sai dai ta karuwa kuma a cikin rubanye diyan da kake ta lissafa ta wata adadu ayil mustafa laysa nafi'a fa laysa ushayr al ushri ma fi sahaifi kidan ye wai kace an zo na za a lissafe darajojin ma'aiki a sai dai wani ba annabi ba yawa sai dai a lissafe darajojin wani amma ba manzan Allah ba domin shi nasa ba su da iyaka eh can ma haka buti ya faɗa ko eh fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu nadiqun bi fami wannan shirka ne a gurin a gurin- a- a naja- a can najadu eh dama ka san haka manzo Allah ya nuna wajen najadu din ya ce alfitnatu min hahuna daga nan wajen jan fitina za ta kunno mana za ta ku hayar daga nan take to فبائل هذا المصطفى fada'ilul lam yuqabla ha inda gayi عند غاية to darajoji ne wanda ba a iya tsinkaye zuwa ga mutukarsu bayan da za ka diyan da kai ba za ka iya tsinkayo mutukarsu ba لقد كل شرك للوراء وأمايته da ta kore dukkan shirka lilwara na kafirai duk na na talikai duk kafircin talikai ta kore wa amayatin da jahilcinsu
وجاءت بتوحيد ونور هداية ta zo da hasken tauhidi da kuma hasken shari'a فقم في ثناء ما له من نهاية to ka haɗu a cikin kirarin da ba shi da iyaka bismillah ita ta yi kenan Mhm.
روض الأولى ينهي على كثرة القدر to dausayi na girma to daɗuwa yake a bisa yawan masu ɗasarsa ana ɗasa yana in aka ɗashi abu ɗaya sai abu dubu ya- ya ya tsara a nan ƙarƙashin wannan ɗin ana ɗasarsa yana daɗa kuma toho kuma yana daɗa risantuwa shi yasa ya ce habbatun ambatar sanabila wal asfu da dahi ya tashrafu du'afa'u ka gani mhm.
رياض أولو- رياض يد الإنسان تبني قصورا yadin dausayi ne da hannun kyautayi ita ce take gina benayen wannan wato wannan dausayi Mhm.
فتجه- فتجعل بخت الأجل في الأرض سورها fata ja'alu tana sanya sura ha ganuwarta fil ardi a cikin ƙasa bassal adali shine yada adalci shine abinda ake kewa duk duk abinda ka sani duk ƙasa abinda yake tsare ta ta zauna lafiya shine adalci ya za yanzu bayan da dama an yi sallama da zaman lafiya a duniya to ba adalci in ana so a tsare guri to a rika shi da adalci to sai adalci ya zauna to an tsaro
وبذل النداء والقرب في الخلق هورها amma amma ina adalci an ce ku ku yi haƙuri ka ku ci abu mai daɗi sannan kuma su wanda suka hana ku ku ci abu mai daɗi in sun riƙe makami ba za ku ci mai daɗi ba sannan su kuma to abinda za su ci su kuma da laushin da suke cikinsa da taushin da suke ku ku yi haƙuri cikin duhu cikin azabar sauro da- da rashi da waye da kaza da kaza da kaza kuma ku dinga cin abinci kuna tauna tsakuwa duk ku yi haƙuri da hakan nan shi kuma wanda ya rike makamin ya ce a haka za ku zauna shi kuma kuna hangensa kamar tauraro ga shi nan cikin to gaga ba za a zauna lafiya ba duniya to haka duniya take gaba ɗaya yanzu ko ina a adalci inda dai gaskiya ne da sai mu zauna tare da kai da ka hana mu mu ci tsakuwa tare ko shine adalci shine gaskiya yawwa to shine magana ba adalci ba zaman lafiya Allah ya kiyashe mu
وبذل النجاة والقرب في الخلق هورا hakanan wato yaɗa baiwa bayar da baiwa wal urfa da aikin alkhairi huraha shine adanta fil khalqi a cikin halitta ka san idan an yi gini shine kusuru benayen za a zo dole a yi masa kan a kewaye shi ko to wancan wato shi benayen shine ihsani shi ganuwar shine adalci shi kuma adan da za a yi sifanti da wane da sauransu shine kuma wato ba da baiwa ka gani ko wal urfa da aikin alkhairi fil haƙi a cikin halitta to da haka shine ginin annabi da yawa na daga daraja fifiko wanda alhissu ganin ido ya jilu laka nura har zai bayyanar maka da haskenta ƙiriƙi za ga darajojin ma'aiki a idanunka sannan kuma da yawa daga wato hadisai da ayoyi za su zo maka nassan a bayyana an sufi a cikin takardu kuma za ka gani za ka karanta kai da kai imani kake karanta alkur'ani kake karanta hadisan manzo Allah to kana ganin abin mamaki na kasaitar annabi wanda kuma bai imani da wannan ba to idan sa yana nuna masa idan sa yana nuna masa har yanzu kafirai sun da cewar wato kaga aikin haji to babu su a gurin su shaida ga annabi irin aikin haji saboda abu ɗaya ne wannan kuma ganin idan ne yake in ka ji yadda suke wasafa shi a cnn sai wanda yake jin turanci shi zai samu zaukin abin yadda suke faɗarsa da turanci abin taro ne wanda ake su tsawon shekarar dubu da ɗaruruwa a kuma ba kuma wai sa ranar tun da maza Allah ya sa masa rana ita ce ga ɗaya ba zama ake a ce bana a wannan ranar za a yi ba kuma ba wai mutum unguwarku ne za su haɗu ba ko garinku ko ƙasarku ba a'a ko kuma yankin ku kuwa duk duniya ce za ta haɗu babu wata ƙabilar duniya da ba ta da jama'a a gurin ba a taɓa samun wata rana ɗaya ba a cikin shekara dubu da ɗaruruwa nan da aka ce kai yau akwai matsala arfan nan bana ba za ta yi ba a wannan ranar to wannan ya isa ƙasaitar annabi kuma duk duniya babu wani taro mai girman wannan babu shi har yau irin wannan za a yi shi sai dai an kwashi shekaru yanzu akwai abin da suke na wasa ko na olympic to sai an ɗibi shekaru sannan ake yin sa saboda za a yi ta shiri a yi ta shiri a yi ta shiri bai kai ushirin wannan taron ba duk kafaran duniya suke haɗuwa akan wannan da ma musulmin masu raka su duk ake haɗuwa ga baki ɗaya a cikin wannan taron da arzikin duniya da mulkin duniya da komai da komai za a hada shirya taron da bai wuce ushirin wannan taron ba kuma sai an kwashi shekaru wannan duk shekara sai an yi shi ba kuma a canza date a ce bana mu yanzu ba ga da wannan juma'a za mu wani dinmu amma ka ga yanzu ya koma a to wannan shekarun za ka duba zan shekara dubu da ɗari hudu idan duniya yana gani ya ai shi yake gaya ba kwadai da gaske kuwa kwadai da gaske amma duk kabilar duniya ba wacce babu a gurin kowace iri ce ko daga kowane lungu na duniya akwai ta a gurin ba ku kwakwai ku da gaske ba aibi ba aibi kowa Allah Allah yake tafi gurin ka je ka sha fama ka sha wuya ka jiji ka kai wane ne Allah Allah kake faɗi ka koma to wannan ya dillo kan hissu nura haƙina ganin idanka shi yasa shi yake cewa kai fa tarajum alhajiji ala safa ya kaga taron alhaji aka wannan kawai da la'ilu alhad muqni ati wannan dalilai sun isha annabi ba sai ma an ce komai ba ko ba a kawo mana labarin haninin jiziki ba da tsallan da uhud ya dinga yi da ya hau kansa wannan ya cika na san'ani su hutu wannan sai musulmi ne ya ji ya karanta ya yadda ya imani haka a kai kamar a gaban ka aka yi to wanda ko ba musulmi ba shi kuma ya ga irin wa'annan ga sunan ba sa lissafuwa to
ila shiyamin qudsiyatil mutawallidi zuwa kuma shiyamin tadodi wato ƙudusiyatul mutawallidi wai take mai haifuwa daga halar tsarki daga nan ta fito wayannan tadodin
دائما سجنية المتصعد to a bisa himmomi kuma tare da himmomi kenan alaɗin tare da himmomi mai hauhawa mai hauhawa zuwa ga magariyar tikewa inda nan ne girma da daraja ya tike
يؤدد رأيها مقالة منصب wanda mai ganinta yake maimaita zancen mawaƙi yana cewa ne فنون المعالي أكملا لمحمد yake kai dukkan fannonin girma da ɗaukaka an cika ta ga annabi ahmadu an cika ta ga annabi kaga dai wannan taron manzon Allah ne duk mai girma in ya je gurin komai girmansa komai ƙasaitarsa wa- sai dai wa- a- a wani bangaren a san ya je wasu suna can suna wannan aikin ba san yana gurin ba haka yake ka gani to haka haka nan abin da yake in kana so ka ga ka ga dandare kan sarki Allah ka san baka taba gani ba kudin tike to ka je maka nan za ka gan shi gashi nan ba ko hu- ko tagiya babu a zanta ba nan ba zantar rawani ake- ake ba to ka gani ku kwanta cikin mayafi da da dan abin nan da dan zani da da da- da gyauto da abin nan a dan yafi nan zai kwana da kwanaki a cikin su shi ma yanda kai ma kake in kana so ka leƙa ka gano shi gashi ai za ma ka gan shi a fili ba sai ka leƙa ba to
لأسرته في الخلق والخلق والوصف saboda fifikon manzon Allah a cikin halittar da Allah ya masa a cikin ɗabi'unsa a cikin siffofinsa wane mutum to دعوا فلا تقلب لا.
عليه هو in الهدى ka aji aikin hajji نعم.
duk duniya babu wani annabin da za a je a yanzu a ce ga makuncin sayyanke shi ne in anan gurin sai manzan Allah duk annabawan da ake zuwa an je kabarin wani da sauransu da hasashe ake daidai nan gurin a nan gurin annabi yunusa a nan aka rufe shi daidai nan din nan wato gab da arzul muqaddasa a daidai nan kasibul ahmar yake inda annabi musa yake nan in ka je cikin iraki shi ma nan akwai kaburburan annabawa kaɗan yawwa to ka gani nan fa Eh, ga- ga- eh ka san wasu na rakice rakice hakan nan to ga annabi ba sai ka haƙura ba Hmm? ai ya isa komai ga kullu yanzu za ka dinga neman cewar sai ka abin nan ya kamata ma ka ji nauyin annabi ka ji nauyin manzan Allah an man rakice rakice annabu wane ne wancan annabu wane ne wancan kowa ya sha ka oho ta gani to hakan nan yake to manzan Allah wannan yana daga cikin abin da ya ji nuna kalhi su nura babu wani mahaluki duk da sharrin nan na wahabiyawa duk da fitinan nan na wahabiyawa da suke kora muminai daga barin janibin manzan Allah suke kokarin sai sun hana ziyarar suke kokarin sai sun dakushe zuciyar mutane ga barin girman manzan Allah da shauƙantuwa zuwa gare shi da ziyararsa da karfashin wato halartar mahalartarsa da waye ba fahim na hawa har dabban kama dabbatin na bulu yadda kasan tururuwai haka muminai suke tafiya da ko ina daga sashenin duniya suna babu in babu akwai inda ake zuwa kamar nan madina to yan madina ai sun sun gama arziki ko wahabiyin ne kai dai bayan da za a yi dole a kai ma arziki tunda dai kana nan garin haka za a yi ta kwaso kuɗi a je a ta kashe musu a garin ka gani
دعوا فلا تقلب عليه هو الهدى Huda- hudahu shirya manzon Allah huwal huda shine shirya fala tugulab alaihi kada a rinjaye ka a kansa yawa inna hudallahi huwal huda Mhm.
وعرف إليه ظهر أكدك مسندا ka jefa masa shine ka jingina masa wato gadan bayan ka musulman kana mai jingina zuwa gare shi dan zaka jingina dan wannan ba zai zami ba yawa amma in ka jingina da wani ba annabi ba to ka jingina da tubalin toka yawa ga baki ɗaya da kai da majinginan nasa da ku narke shikenan ku- ku- ku- ku ku lalace gaba ɗaya to وبايع كريما طاب أصلا kai ومولدا mubaya'a shine kai caffa ga kariman babba annabi kenan da ba asalan da ya tsarkaka a asalinsa wa maulidan da mahaifarsa
فتم شباب الروم أقبله الندى ya samarmarta shine ya taso kenan irin samarmartan nan irin girman nan na raudi wato dausayi a hadalahun da da raba ya damta sashi فناهيك من غصن وناهيك من ka فرق san ku dausayi raba ta zo ta damsa sashi to fa nayi ka maishinka ne abu mai kyau dausayi wanda raba ta damsasa shi wa nahi ka min alfi ka ne kuma abu mai kanshi ka ga kyau ka ji kanshi kuma kulan sufofi ne ta kammala fihi da ta ɓuya a cikinsa ayyamar raza'i a kwanukan shayarwa kwanukan tasowarsa dama suna nan shi din nan dai shi ne wannan allurul mukarramu to shi ne maɗaukinsa yana nan amma a rafaiki an fahimta shi ne din nan dai aka haife shi tsakanin abdullahi da aminatu ya taso kuma suwai ba ta shayar da shi halima ta shayar da shi ne dai wannan mai annurul mukarramu wannan matattarar da lakin hasken to wannan zatin shi ne mazaharinsa nan allah ya bayyanar da shi an fahimta nan allah ya kunta shi to amma ta kammala fihi sannan wato yana ɓoye a cikinsa abin nan aka adana shi an fahimta a yi kyau wazajen jimarfa na kihi wata fannana to sai ta dinga wato wannan sufofi sai ta dinga girmama tana girmama bi markanar shi a matattakalan nan na tasowarsa wata fannanar kuma sai ta soma risantuwa
wa inda tana hilil a kyuti ta bayyana to yayin da ya kai matuƙarsa ya kai matuƙalin a shiddi na ƙarfinsa ta bayyana sai ta bayyana kuma inda ake ce mutu ya kai matuƙar ƙarfinsa abinda ya haura talatin kenan talatin da uku a wannan tsakanin shekarun talatin da uku da hudu da biyar shine a shiddi kenan an fahimta idan mutum ya kai nan to a nan ne fa ta bayyana sai aka so maganinta a cikin hukuncin da ya a cikin ginin ka'aba a nan ta so bayyana ta bayyana
فلما استتم الأربعين تمكنت مكانته لا لا عن كلام ولا ذوب to yayin da ya cika 40 to tamakkanar makanatuhu anan kuma matsayinsa ta tabbata darajarsa ta tabbata la an kalale ba gajiyawa a gurinsa wala du'ufi ba rauni shi ba rauni a gurinsa shi yasa ba a ce masa wala ta nufi zikiri ba amma annabi Musa da annabi Haruna sai aka ce wala ta niyafi zikiri kada ku yi sassauci kada ku yi rauni a cikin ambatona ku yi da gaske shi ko manzon Allah fa sai aka ce masa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa dan rage ba mu saukan maka domin ka wahala ba saboda karfin da ya kama abin da shi su kuma zan sai aka ce ku dan yi da gaske ka ku yi rauni ta gani don haka yake ma'aiki kenan nan da a cikin qur'ani zaka dinga gane bambancin yanda yake a gurin tsakaninsa da da annabawa alaihi salatu rabbi wa salamu kaga can ma zai ce la tajal bihi ko wancan na cikin suratul qiyama dai abin nan yawa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka dinga gaggawan motsa harshen ka ka kyale jibrilin ya faɗa tukunna kai shiru ya faɗa kurum ya tuharrika bihi lisanaka la ta'jil inna alaina jam'ahu wa qur'ana ka gani to haka ne haka ne yake ma'aiki shi Allah ma ne ma yake dan sassauta to ka gani to na kan ta ha badaran wa sauda kalalati anan ne umman zan Allah ya tike badiran kai ka ce cikakken wata ne wajen kyau da haske wa da jalalati kai ka ce tsauni ne kuma mai girma tsauni na girma na daraja saboda tsanin nutsuwarsa yanzu da na kai ka taba ganin ta an zo an motsa ta an tashi hankalinta diddi to to to shi ne wai ki kwatanta nutsuwarsa da wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama
alamun ta ga majabin wasiri a swale a bisa matattakalin nan ta girma da tsarkin asali
wa'izzati nafsin bittuka wa basala da kuma buwaya ta rai da me ya buwaya ma'aiki bittuka da tsoron Allah wa basalatin da sadaukantaka kuma a cikin Allah ba
fajatu min maulahu bukira risalati to bishara ta aike kuma sai ta zo masa min maulahu daga ubangijinsa tamaddu bi akhadhi al-aqli wal amri bil wanda ake karfafarta da riko da rangwame da kuma horo da kyakkyawa shine alhairi eh khudhul afwa wa amr bil urfi ka gani mhm falam ya al-hasaba safina jima'a manzo Allah bai takaita ba har sai da ya yada baki ɗayanta a cikin mu
yubashiru bi ridwani abadan asa yana bishara da yardar Allah ga bawa wanda ya bita
wa yunziru bi nurani khalfan adaa sannan yana gargadin halfan mamaya a za a hawan da suka tozartar da ita bin nira ne da wuta su salafu magabata kenan to salafu suna da mamaya guda biyu ɗaya da ɗaurin lam shine halfu wasu nau'in mamayen kenan to yanzu ku tashi mana a samu tura ta shi ka je ka koro ta maza ayan bai tafi wa za a nutsu ba mai tsunin kaga mazarin shaidan ne wayin ziru yana gar ba ku amfanin kaga amfanin zaman ku a nan kenan ku tare mana duk abin da zai dame mu wayin ziru yana gargadan halfan mamaya a za a hada suka tozartar da ita binnira ne da wuta halfu su ne miyagun mamaya wanda ba na kirki ba halafu in kai fata hallani su ne mamaya na kirki to shi ne shi shehu wato alfazaji kullum abin da yake abin da ɗinsa yana yaban annabi yana kuma koya maka lugogi na alkur'ani fa halafa min ba'di ma halfun ada'us salata shine halfun ada'aha halfun ada'us salata halfun wannan tunda ya daure lamun nan mugayen yan baya kenan marasa kirki marasa mutunci irin kamar wanda muke cewa yan hakika din nan to su ne halfun kenan wa'anda bayan Allah suka suka kafa addini suka ce kuma sun maye musu suka maye musu kuma da tawaye ga Allah da kin Allah da kakkarya keta alfarma ubangiji tabaraka wata'ala suka ki addini suka ki sallah suka ki azumi wai kuma wai arfai ne to wannan sune khalfun ada'u salata wa tabu'u shahawati kaga Allah ya sifanta sosai ba abinda suke so idan banda su lalata su zauna su badala su zauna su hirarraki na son zuciya su yaudari mutane su samu abin duniya su yawo su dinga cin kudin mutane suna bishashin halfin ada'u salata wa taba'u shahawati kenan suka tozarta alkawarin manzon Allah abin da ya bar mana alkawari suka watsi da suka tozarta shi to su ne halfu kenan to wa'annan sai a yi musu in suka ce sun yi wusuli a ce kun yi wusuli ila sakara shine inda suka yi wusuli sun yi wusuli ila sakara haka shi ya faɗa a cikin kasurin nufusi idan kun yi wusuli to ba Allah kuka wusuli zuwa gare shi ba ba zuwa ga manzan Allah ba ba kuma zuwa ga bayan Allah ba sunan iwar gijiyar ku da kuke bauta wa sakara can za ku kare yan hakika muna gaya musu eh su kuma salabu kaga su ne wato magabata kenan salaful ummati kenan su ake cewa magabata amma su wa'annan wato salafu ba a tantancewa wa'anne ne sai an na'ata su tukuna sai a ce a salafu salihu yawa amma da ka ce halafu to an san mutanen kirki ne wanda suka mai ne in kana so ka faɗo aka sun su muga sai ka ce halafun yawa abin da aka sani a cikin malamai an ce salafu sun ce kaza ko kuma khalafu sun ce kaza bambancin eh to salafu abinda al'ummance gabaki daya abinda ake cewa salafu sune alqurun salasatu mufaddalatu wayannan karnuka guda uku wayanda suke na farko yawa wayanda manzo Allah ya hada su ya faɗe su a cikin hadisi khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum to wannan sune salaful umma an fahimta ai to amma idan ka koma su ma a cikin su su tabi'ai su ma suna cewa salafu to kaga sahabbai ke su a tabi'u tabi'i su kuma sun ce salafu su ne tabi'ai da sahabbai yawa su a tabi'u tabi'ina har sigaru tabi'inan ma ƙananan tabi'ai suka ce salafu to suna nufin manyan tabi'ai da kuma sahabban manzan Allah su suke cewa salafu hakan nan har zuwa yau mu kuma idan muka ce salafu shehunan mu da malaman mu da muka karba addini a gurin su suka nuna mana hanyar Allah suka koma su ne salafin mu in mun yi abin kirki mun hau kan irin gwadaban su mun bulayin su to mun zama halafu in ko muka zama yan hakika sunan su kenan to mun zama halfu yau haka ake ce musu yan hakika amma dai ba sunan su ba kenan yawa wayannan shakiye ne kawai wanda Allah ya kore su ba su ba Allah ba manzan Allah shi shi wuce ma da raina shari'atan halat min salatin qaddu ba mu taɓa sanin wata shari'a wanda inda daga Allah ta zo ba wadda ba sallah a cikinta babu ta ma da raina shari'atan halat min salatin qaddu fa sha'anu arfa'u yawa sallah ita ce aikin mala'iku ba su da aiki sai sallah fi sallah fi salati fi sallah fi salati aikin kenan to kuma duk bayan Allah abin da suka koya mana kenan a cikin wannan hanya ta mu hanyar tarbiyya guda biyu ce sallah da salatin annabi su ne manyan ayyuka waɗanda ake jan zuciya zuwa ga Allah da su shi yasa ga sallah tana da nauyi ga zuciya mutum tana da nauyi ko sallah ga zuciya amma banda mutanen kirki su idan ba su yi bane ba hutu to Ubangiji sai karfafe shi bil haƙi da haƙo da gare shi ne gaskiya da gare shi lamma a za a hayayin da manzo Allah ya yada ta a duniya hanifi ya tan.
Hanifi ya tanfi gairi lini wala Wato miƙaƙƙiyar tafarki kenan ita ce hanifiya. Ainihin hanifiya karkatacciya ke. To abinda yasa ake cewa musulunci hanifiya tun daga zamanin annabi ibrahim saboda mafi yawancin duniya a karkace take ba kan allah take ba a yanzu musulmi kaɗan ne ji cana fa cana su ne wajen sulusun duniya galibin su duk kafirai ne kafiran ma ƙazaman kafirai ta gani wannan mutum biliyan kaza ɗin duk kufaru ne in ka shiga hindu biladul hindi yadda suke hindu ɗin nan da kuke ganin su a fim ɗinsu da wane ne zawatul jamali gasunan abu galibinsu ƙazamai ne na ƙarshe kafirai ne kafiran ma ƙazaman kafirai idan mutum ya gansu billahi da zai kyamasu zai mai basira ne to mutum ya sunku ya sani ya tawo da kafa tana fitsari ya tsora yana tara yana shiga yana shidewa yana shiga hali wai uwar gijiyarsa a babbautarsa tana boli haka fa suke fa yadda ya gansu din nan ko gansu an je an ɗauki wata ya tsana an kafa ta ita yake bautawa ita yake ya shafa mata jambaki ya shafa abin nan kuma yana mata sujada haka suke wannan hindun da kuke da ga dutse ga maciji ga ba abin da ba sa bauta kowane irin to ka gani kazamai kenan to nan muka kwana to alhamdulillah yanzu sauran harafi nawa ne mai kyauta bakwai wai harafan nawa ne na injiniya gaba yanzu yau wata rana yau laraba to rana ya kiran allah da zami sauka saboda aka yi kusan yadda za ku yi mahara da abin nan yawa kai kusan yadda za ka yi ni yanzu na daina bayanin da a yi kokari zai mu yi sauka to ai abin mai dole to kaga irin ta kuma ya kawo ta matsala yanzu a sabar ma ba za mu fito ba na?